بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي أبواب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiya ce ta ainihin wato talata ko yawwa takwas ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif 444 wacce ce daidai da hudu ga watan goma shekarar 2022 a wannan masallaci masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan ainihin wato littafi wacce muke daura a cikinta ko a cikinsa shi ne littafin al'ilaju birruƙa min alkitabi was sunna wallafar sa'id ibn ali ibn wahaf al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi wannan shi ne darasinmu na goma sha shida ko a cikin yaringiyar karatu wanda ya tafi da muke daura a cikinsa kuma za mu tashi a matashiya ta goma sha takwas ilaju amradil qulubi magance rashin lafiyan zuciya ko cutukan zuciya To, gabanin mari ya shiga mana magana kai tsaye game da magungunan da za a hada waɗanda za su warkar da matsalar ciwon zuciya ko mu ɗanyi tsokaci a kai a taƙaice ta hanyar bayanin magunguna, to sai malin ya fara nuna mana cewa ita zuciya tana da matakai, tana da matakai. matakin farko shine zuciya tana samun lafiya ne ta hanyar almawad ko a ce wasu abubuwa da ke gudana a cikinsa ke kai kuma a cikinta gwargwadon yadda mutum ya zamto na kirki ya yi wa kansa guziri na ayyukan alkhairi yi wa kansa abubuwan da yawa na ainihin wato jin daɗi da kwanciyar hankali da san alkhairi ga mutane gwargwadon yadda zuciyarsu za ta dinga mai za ta dinga haskaka za kuma ta ƙara samun lafiya hakanan gwargwadon yadda ta gurɓata wajen son saba wa Allah wajen son yin ƙarya wajen son yin gulma wajen hassada wajen kinta wajen mugunta abubuwa iri daban-daban gwargwadon yawan yadda ciwon ta zai daga ƙawa Allah ta'ala ya samu dace to malin ya ce alƙulubu salatatun zukata kala uku ce ko zukata nau'i uku ne mun gane wannan yawwa yanzu kafin a yi maka maganin maganin to bara faɗa maka ka gane zuciyar da ke jikin ɗan adam mutum kala uku ce kowannen mu ya tsaya da kyau ya natsu ya ji wai shi yanzu zuciyar da yake da ita a cikin jikinsa wace iri ce in ka gane wace iri ce to za ka iya fahimtar in ta sami matsala ka magance wannan matsalar amma in baka fahimta ba to kana ruwa Allah ka tsare mu an gane ma'anar kalmar kana ruwa me ma'anarta yawwa kana cikin rudani ko Allah ta'ala ya samu dace al'ula na farko qalbun salimun kubutacciyar zuciya wacce ta kubuta daga dukkanin wani nau'i na cuta wa huwa alladhi la yanju yaw la yanju yawm alqiyamati illa man ata Allah biha ko bihi ita ce zuciyar da babu wani wanda zai kubuta a ranar alkiyama a wajen Allah a yayin hisabi sai wanda ya je wa Allah da irin wannan zuciyar a ranar alkiyama wai kaji aiki jama'a eh ba kai ka mutu ba eh da wace irin zuciyar ka mutu ko ya ce ko ko marar lafiya in mara lafiya ne kana cikin matsala in matacciyar zuciya ce nan ma kana cikin matsala idan kubutacciyar zuciya ce nan kuma ka sha Allah ka ba mu kubutacciyar zuciya amma fa ba su ya tashi ya aiki kun gane karatun yau ba kawai za ka zauna ba ne bitamanni a aini ina ganin zuciya ta ai kubutacciyar zuciya nake da ita ai kaza an sai an duba ta kuna an gani an caje ta an gani ta cika sharaɗin ko ba ta cika ba shine za mu zo mu ci قال الله تعالى ألا مدوككية يوم لا ينفع مال ولا بنون راند دوكيا لآيا باسا أنفان رواه إلا من أتى الله سيكدي قوان ديجي وألا بقلب سليم دكبتتشي الزوجية جماعة كنجي annabi ibrahim ne ke yin addu'a yace wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka kunyata ni ranar da zaka tashi bayinka kamar ya tambaya wata rana ce sai ce yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfanarwa illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya eh kubutacciyar zuciya walƙalbu salimu ita ko kubutacciyar zuciya huwallabi qad salima min kulli shahwatin tukhalifu amra Allah wa nahyah ita ce kowace irin zuciyar da ta kubuta daga dukkanin wata sha'awa wacce take ta saba wa umarnin Allah da kuma abin da Allah ya hana jama'a kun ji ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkanin wata sha'awa wacce wannan sha'awar ta sabawa umarnin Allah na ayi ko a bari wa min kulli shubhatin tu'aridu khabara da kuma kowace irin shubha da kowane irin rudani shine shubha anan da kowane irin rudani wanda yake bijirowa labarinta khabarahu ay khabara ma fi alqalb labarin da ke cikin zuciya na abinda Allah ya bada labari na imani kyakkyawan sakamako na alkhairai masu yawa sai zama baka da wannan rudani na shubha mun sha fasar kalmar shubha kalmar shubha na nufin abin da ya yi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ne yanzu wani zai ɗauki wani abu ci ah to kaza ya lakaci kaza ba addini ba ne alhali ambatan Allah ake yi zikiri ake yi karanta sira ake yi waye waye ake yi sai a tambaye ka waye ce ka yi ba maganin mai aini ne a ciki ba ne waye ce ka yi domin al'asul fil ibada kamar yadda malaman usul suka faɗa الأصل في العبادة شنمي آه التحريم هو التوقف أنقالوا أن التوقف شيني كريا كري إن ذاك شيء كي كي بري كبري الأمر أن رأيوك تدنيا كجي كي دي سنة عندك قداما اندي بتحرام بش إنك قداما كذما mahaushi in ka ga dama ka zama tela in ka ga dama ka zama baduku in ka ga dama ka zama manomi in ka ga dama ka zama ɗan kasuwa wannan duk an riga an halatta maka harka shi ta duniya amma harkar addini abinda za a ce a bauta wa Allah kuma ya bada lada dole dole sai ya zama ya dace da abinda Allah ya yi umarni ko ya hana ko abinda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ko kuma ya hana ai to asali a shari'a shine komai haramun ne ka aikata sai abinda aka ce maka yi kun gane karatun shi kace al-aslu fil ibada في الشريعة التحريم إلا ما أباحه الشرع إلا ما أباحه الشرع سيأبن شريعة ذلك أي شيء كوي كذما إبادة عليكم السلام eh kwarai da gaske kwarai ai shi yasa nace a duniyan ma sai wanda ya zama bai zama ya sabawa umarnin Allah ba to amma a duniya ma akwai waɗannan ibada ce za a bata a saki a ce komai kai kawai daidai kai to ma addini ya zama bankawara kenan ya zama irin addinin yahudawa duk wanda ya taso kawai ya ga kaza ya dace sai ya dauka sai ya sa kuma sai ya rubuta sai a yadda a ce eh wannan ya kamata ya zama addini gaskiya ne gaskiya ne kaga wannan akwai cin gyaran Allah akwai cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dole zuciya sai ta kubuta daga irin waɗannan mai waɗannan shimhohi waɗannan rudani da ke bijiro wa zuciya wani ba ka ganin karsashinsa sai an tashi yin bida'a wani ba ka ganin ƙoƙarinsa da karsashinsa sai an tashi yin shirka ne ya fi samun ƙarfi saboda yadda shiɗin ya riga ya mamaye zuciyarsa da rudani da shibhohi wallahi jama'a sai mun yi da gaske العلامة ابن القيم رحمه الله كما يروي تأثير تافنسا مفتاح دار السعادة yana cewa da yawan lokaci nakan je wajen ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala in tambaye shi in ce kai ni fa ga wasu abubuwa na shubuhoyi nan kaza fa sun rudar da ni kaza fa sai ce min kaza ne kaza fa sai ce sai ibnu taymiya ce shi kai in ga maka wata magana ya ce ce to abin da ya kamata ka yi game da shubuhi kamar yadda zuciyarka zuciyarka ta zamto kamar madubi kamar mene madubi ya madubi yake duk abin da madubi zai kalle shi kafin ya zo ya yi ne ya riga ya gan shi haka ne ya san da wani in fuska ma zai zo in ya zo gaban shi zai kure mai kallo sannan in ya juya baya ma sai ya ƙara kallon shiga da mai ya zo ta baya to kamar yadda zuciyarka haka ma'ana tana buɗe tana haskakawa duk abin da ya zo ba na Allah ba na manzo Allah ba ɗaura shi akan mizani duk abin da ya saba wa abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ku ce min ɗaya duk abin da ya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya hana ya rayu a kai mun ji nawa duk abin da ya saba ma aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya saba wa abin da tabi'ai suka rayu a kai suka samu sahabbai suna yi a matsayin addini mun ji nawa to duk abin da ya saba ma abubuwan nan guda hudu ba addini bane ku rike wannan shi ne abinda malamin ke cewa khilafun wa khilafun wa khilafun wa khilafun fala asla lah abinda ya saba wa abinda Allah ya zo da shi a cikin Qur'ani abinda ya saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ainihin wato sunnarsa abinda ya saba wa aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka koya daga wajen annabi abinda ya saba wa abinda tabi'ai suka rayu akai waɗanda su ne almajiran sahabbai waɗanda waɗannan su ne alƙurunin faddala khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu zuwa kan tabi'u tabi'in to wannan abin ba zai taɓa zama addini ba shi yasa imamu malik yake cewa faman lam yakun yawma idhin dinan falam yakun falam yakun al-yawma dina abinda bai zama addini ba a jiya a zaman imamu malik yana tabi'u tabi'in a zamanin tabi'ai da sahabbai da suka rayata da manzon Allah abinda bai zama addini a wannan lokacin ba zai taba zama addini ba shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siyah ita bid'a ta fi soyuwa a wurin shaydan sama da mene sabo haka ce da shi algawar ta malin saboda me yace fa innal ma'siyata yatabu minha sabon kai kana tuba ma Allah ka dauka cewa zunubi kai ka san ka saba Allah ne sai ce amma wa innal bid'ata la yatabu minha ita bid'a ba a tuba saboda me wanda ke yin ta ɗauka yake yi abin da yake yin alkhairi ne kuma zama a biya shi kun gane wannan to sai je lahira kuma sai ga ba haka bane sai ga duk ayyukan da ya batacce ne a wurin Allah an gane wannan ai saboda ka duk yawancin shubuhohi abin da yasa na tsaya da wannan dogon bayanin anan ka ka ɗauka cewa bid'a ba ta daga cikin cutar zukata tana ciki tana ciki shi yasa wanda gaskiya malami ma yake cewa al-mubtadi'u la yatubu abadan jiddan bid'a baya taba tuba har abada saboda me an kawata mishi wannan mummunan aiki yana ganin shi a matsayin me kyakkyawa Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka rayar da mu akan sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dauki rayukan mu akai fa salima min ubudiyyati ma siwa sai zama wannan zuciyar ta kubuta daga bautan abin da ba Allah ba wa salima min tahkimi ghayri rasulihi sallallahu alaihi wa sallama ta kubuta daga hukuntar da wani abu sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarni kun gane karatun kuwa akwai wanda in manzon Allah ya ce kaza malamin sa ya ce kaza to zai iya ɗayin haƙuri da na manzan Allah ya ba manzan Allah haƙuri ya ɗauki na malaminsa ana samu ko ba a samu ko ya ɗauki na shehinsa manzan Allah ya ce ciki shehinsa ya ce waje sai ga ai malamin nan nasa gaskiya ai bai yi wannan ba sai dai akwai wani ilimi da yake da shi ƙila ɓoyayye saboda haka tun da ya yi ma bari in yi kawai na san daidai ne ba daidai ba ne kaga wannan shi ake kira da suna at-taqlidul a'ma makauniyar biyayya ke wannan kuma ba ta sauke mutum ko ina sai wuta jahannama Allah ka tsare mu dan ita ce ta ja kafirai suka kafircewa Allah suka ki yin ainihin wato imani inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtaduna so laka dole sai ka hukuntar da manzon Allah ya zama shine mai maka hukunci ya ce ayi kaza kayi ya ce a ba kaza ka bari to sai zuciyar da ta kubuta daga wannan wabil jumlati kai ma ne ce a jumule fal qalbu salimu as-sahih huwa alladhi salima min an yakuna li ghayri allahi fihi shirkun biwajhin ma ita zuciya kubutacciya ingantacciya ita ce wacce ta kubuta gabarin ya zama wani Allah yana da tarayya da Allah ta kowace fuska a cikinta kun gane karatun ma'ana faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada wanda ke fatan haduwa da Allah lami lafiya ya aikata aiki aiki nagari sannan kuma kada ya hada bautan Allah da na wani don jama'a bautan Allah da bautan wani ba sa haɗu a zuciyar bawa ɗa'a ga manzon Allah da ɗa'a ga wani mutum wanda ba manzon Allah ba ba sa haɗuwa a zuciyar mutum wannan shine malamai ke cewa ashirku fi ta'a ashirku fi ta'a akwai biyayya akwai shirka a wurin biyayya akwai kuma shirka a wurin me a wurin bauta kowannen su baki ɗayan su jama'a haramun ne kuma yana da girman hatsari kwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsare mana imanin to jama'a ku ji da kagariya dole a cire ta haka ne kokarin jiyar da mutane su ji cewa ka iya kaza ko kana iya kaza shi ma menene riya ce arriya wa sum'a abubuwa ne guda biyu masu kamanceceniya da juna malam yace bal qad khalusat ubudiyyatuhu lillah a'a zuciya ce wacce an tsarkake ta da bauta domin Allah shi kadai iradatan wajen nufi duk abin da zaka nufata ka yi ya zama don Allah wa mahabbatan duk soyayyar da zaka yi ka yi ta domin Allah wa tawakkulan duk dogaran da za a yi ya zama ka yi shi domin Allah wa inabatan da kuma komawa zuwa ga Allahnka gaba ɗaya ya zama me ya zama domin Allah wa ikhbatan da kuma dukkanin wata biyayya ya zama kana yin ta domin Allah wa khashyatan da dukkanin tsoro kana yi domin Allah wa raja'an kyakkyawan fata ya zama kana yi domin Allah wa khalusa amalahu lillah sannan duk aikinsa ya zamto ya tsarkake shi domin Allah fa in ahabba ahabba lillah idan zai yi soyayya yana yi domin wa domin Allah eh me manzo Allah ya faɗa game da wannan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman manzo Allah ce abubuwa guda uku duk wanda ya kasance tare da shi akwai waɗannan ɗabi'u wannan ya sami ɗanɗano na imani a tare da shi me na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzonsa su yafi kauna su yafi so fiye da wanda ba su ba abu na biyu wa an yuhibba almar'a ya kaunaci wani mutum ya so shi la yuhibbuhu illa lillah baya son wannan mutumin don wani abu sai don neman yardan Allah sai don neman Allah ya bashi lada kun gane ma'anar so domin Allah ko wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdha fil nar sannan mutum ya kyamaci ya koma cikin kafirci irin yadda yake kyamar a wayi gari yana ji yana gani baro baro a dauke shi a wurga shi cikin wuta mun gane wannan kaga ai zance ya kare to shine ma'anan ahabba lillah zai soyayya ne domin wane domin Allah ami ahlari ma ya faɗa ko yawwa me yace wa an yuhibba lillah ko wa yabghudha lahu wa yarda lahu da sauran abubuwan da ya ambata wa in abghada abghada fillah idan ma zai yi kiyayya jama'a yana yi kiyayyan ne saboda Allah ka ƙi mutum saboda yana ƙin Allah yana ƙin addinin Allah yana wa addinin Allah zagon ƙasa ko yana kawo wasu bid'o'i ko ne ya zama kafiri ne shi ko ya zama munafiki ne shi ko ya zama dan bid'a ne shi kana kin shi saboda wannan mummunan ɗabi'ar tashi jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace wa in a'ta a'ta lillah in ma zai bayar da kyauta jama'a yana bayarwa domin wani domin Allah shi kadai Allahu akbar wa in mana'a mana'a lillah idan ma zai hana yana hanawa domin wane ne jama'a domin Allah yake hanawa ashe akwai hana wanda zaka hana domin wane domin Allah mutum ya zo ya roke ka don Allah ba ni kaza in je in sha sigari zaka bashi ban na sigari sai ka bashi ban na wiwi sai ka bashi ban na giya sai ka bashi ban na zina sai ka bashi eh ban na caca yaya sai ka kiya wannan kin bayarwan da kai ka ki bayarwa saboda wane ne saboda Allah ya hana tunda za a ji a saba wa Allah da ita fahamuhu kulluhu lillah dukkanin yunkurinsa da niyyarsa ta ya yunkura ya aikata wani aiki tana zama ne gaba ɗayanta domin Allah wa hubbuhu kulluhu lillah gaba ɗaya soyayyarsa ranka ta kaf gaba ɗaya domin Allah yake wa qasduhu lillah manufarsa domin Allah wa badinuhu lillah jikinsa ma yana rayuwa da jikinsa ne domin Allah wa a'maluhu lah dukkanin ayyukansa yana yin su domin Allah wa nawmuhu lahu kai hatta bacci da mutum yana yake yi yana yin ta ne domin Allah eh yanzu ka je kwanta bacci kawai kwanta ka faɗi bacci ba dada amma ka je kwanciya bacci bismika allahumma amutu wa ahya hakka tashi ana rubuta maka ladan ibada za kwanta bacci ka karanta ayatul kursi kul huwallahu uku falaj uku nasi uku ka tofa ka shafa nan ma sai dinga rubuta maka ladan ibada haka tashi baccinka wa nawmuhu lahu baccin sa ma domin Allah yake mun gane wannan wa yaqawatuhu lahu haka nan farkawansa kana farkawa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur kokwa eh alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikri kai wannan addu'ar saboda me ka tashi a lokacin da ka tashi ka tashi ne domin Allah kuma ka ambaci Allah wa hadithuhu kai hatta zancenka da zaka yi kai domin wani domin Allah me Allah ya ce kada kai ƙarya ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku zamto da gaskiya masu me gaskiya wala tuti'u kullu hallafin مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتج أثيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا dukkan waɗannan dokokin Allah ne an gane wannan ai eh kada ka faɗi abin da baka da ilimi akai zancen ka ya zama domin Allah in zaka faɗa faɗi gaskiya والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث لا بارن ذا أي نا الله دا الدين الله دا نمنظن الله صلى الله عليه وسلم شيني مفي سوي ولا بارن دا كيسكين زوجي يسا في يد دكان من لا بارن دا يجي كما يزيد دم كزونا منا كراتنا كجد الدنيا با وانا أبن ديكي مكدادي إرن كراتنا alƙur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun malamai magabata na ƙwarai ya zama zuciyar haka take kaga akwai aiki babba ko yawwa malam yace wa afkaruhu tahumu ala maradi dukkanin tunanin mutum ya zamto yana kai komo ne a bisa yardan Allah duk tunanin da za ka yi da zan yi kaza ina san da kaza ina san da kaza ya zama wannan tunanin naka kana yin sa ne domin Allah ko domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbihi da dukkanin abinda tunaninka zai so ko zai aikata ya zama to domin Allah an gane wannan jama'a malaki nas'alullaha ta'ala hadha alqalb muna roƙon Allah ya ba mu wannan zuciya kenan mu dinga addu'a ko Allahumma inna nas'aluka qalban saliman Allahumma inna nas'aluka qalban saliman ya Allah muna roƙonka ka ba mu kubutacciyar zuciya ka dinga yin wannan addu'ar mun ji zuciya ta farko ko alqalbu salim tayyib ثانيا zuciya ta biyu alqalbu almayyit matacciyar zuciya ta mutu murus kai lakiyayi ashe gawaki ba sai an je makabarta ba ko kuwa akwai waɗanda suna raye wa asha qaumun uhum bayin nasi amwatu ga wasu mutane na rayuwa a cikin mutane amma duk matattu ne duk gawaki ne jama'a saboda me zuciyar ta riga ta mutu ta gama yawo Allah ka tsare mu wa huwa dhiddul awwal ita ce nan kishiyan zuciya ta farko an gane wannan kai wa huwa alladhi la ya'rifu rabba kai jahilci masifa ne ita ce zuciyar da bata san ubangijinta ba wai wai wai wai wai wai kai aljahiluna mayyituna qabla mawtihim ko baka baka ce ba su jahilai matattu ne tun kafin mutuwarsu gawawaki ne gaba ɗaya gawarwaki ne aljahalu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun inda rabbil alamin eh aka ce jahilci aibi ne me aibi mummunan abu ne abun munanawa ne wa sahibuhu mu'ibun mabocin jahilci kuma fa abin aibata abin aibata shi wa laysa lahu nasibun 'inda rabbil alamin ba shi da rabo a wurin Allah ubangijin halittu to jama'a kun ji fa inda ka fara shi yasa malam Muhammad ibn Abdul Wahhab da ya rubuta littafin sa sai sami shi suna al-usul thalah thalatha allati allati yajibu ala kulli muslimin an ya'rifaha ko ma'rifataha sai ce al'ula ma'rifatul 'abdu rabbahu ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu kai kaji aiki bawa ya san waye mahaliccinsa ilimin tauhidi ke bawa ya san wane ne annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kawai a dinga adin bil a titi ba ai masoya annabi ne waye annabin ba san shi ba duk abin da yace kai nan kai kai can ya ce maka shiga ciki ka ce in mu muna nan daga nan waje ya ce maka Hausa ba ka ce in muna nan kasa kuma ka ce kai masoyi sai law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda son da kake masa gaskiya ne da kai masa biyayya haka ne jama'a domin ka'ida ta ce innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk mutumin da ke kaunan wani mutum masoyinka ne to duk masoyinka ya ce maka yi kaza zaka yi me zaka yi abin da yake so amma in kullun yake maka yi ya zama tunaninka da aikinka saba masa ne tsakani da Allah wannan soyayyar ta gaskiya ce ba ta gaskiya ba ce ta ƙarya ce jama'a mun gane wannan to kaga sai ce wa ma'rifatu dinil islami bil adilla da sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai Ibrahim me zaka ke sallah a saboda kake sallah saboda Allah ya ce wa aqimus salah ka kenan kana addinin ka san me yasa kake yin sallah saboda Allah ya umarnin cewa ayi a tsayar da sallah me yasa kake bada zakka wa ayatu zakka ya ce a bada zakka me yasa kake biyayya ga iyaye wa bil walidaini ihsana me yasa kake fadin gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin me yasa kake kulawa da haƙƙin maraya ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ahsan me yasa kake son Allah saboda me an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma gashi manzon Allah ya faɗa ina fata an gane wannan eh me yasa kake manzon Allah biyayya kake wa Allah biyayya Allah ce wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ma'ana addinin da kake yi din nan ka san shi da dalilan shi na shari'a ina fata an gane wannan me yasa kake yin adalci tsakanin matayenka sau Allah ya ce mene fa in khiftum alla ta'jilu fa wahidatan i'dilu huwa aqrabu littaqwa ma'ana duk wani abu da kake me yasa kake yin ambaton Allah me yasa kake ambaton Allah saboda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira me yasa kake ambata Allah safiya da marece wasabbihuhu bukratan wa asila kaga sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai to billahi alladhi galibin musulmi yau in ka same shi kace mishi me yasa kake yin kaza bai sani ba shi dai abin a musulunci ne dai me yasa kake yin kaza to saboda Allah ya ce ayi ina dalilin ka bai sani ba dalilin ma da yasa a ce wannan kai tambaye shi ma menene alqur'ani ko anan muka tambaye wasu daga cikin mu nan muka ce menene alqur'ani wani ba zai ba da labari ba menene hadisi ba zai ba da labari me hadisi ba zai faɗi kana ta sunna sunna a sunna ku kafa katako menene sunna din baka sani ba kaga ku matsala ko babu kun shiru kudin kafin ya shafe ku a to imana ai shi karatu dama yawmun laka ne wa yawmun alayka yau ayi ka ji daɗi gobe a yakanka din shi dama karatu dan check and balance ne ko kuwa aha to kun ji wai wa huwa alladhi la ya'rifu rabbahu ita ce zuciyar da bata san mahaliccinta ba shi yasa wani sai ka yana cewa ai komai Allah ne daga cikin mabiya ɗarikun sufa akwai yan haƙiƙa mun sani kuma akwai sa ƙasan nan a garin nan ma akwai su masu cewa komai Allah ne kai din nan Allah ne masallacin nan ma Allah ne tab din nan Allah ne waya ma Allah ne mic ma Allah ne tsutsotsi ma alloli ne komai Allah ne dan kace komai baka yi zaka baka kai to gaciya ba ko kana da dama ka ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza ban da kaza ba zai yi ba sai wani ya rina maka wayo ce maka ai saboda hasken Allah ne da ya shiga jikin dukkanin halittunsa shi ya sama halittun suka zama sarai dan da ba hasken Allah tare da mutane da duk mutane matattu ne shi kuma Allah cewa ya halitta ya daga turbaya kuma ya busa musu rai ran nawa ne ne na Allah shi ya tsakuro ce gashi ya sa jin annabi Adam duk wani abu da kake ganin shi yana rayuwa Allah ne ya dauko ran ran na Allah ne da kansa shi ya halicci ran ya dauki ran kuma ya sanya wa wannan halittun nasa Allah ya kiyaye zuciyar da bata san Allah ba akwai matsala wala ya'buduhu bi amrihi kuma wannan zuciyar ba ta bautawa Allah da umarninsa ولا يحبه ويرضاه وما يحبه ويرضاه baya bauta ma Allah da abin da yake so kuma yarda da shi bal huwa waqifun ma'a shahawatihi wa ladzatihi ita wannan zuciyar kawai ita muri ce ita kawai tana tsaye ne da sha'awan abin da yake ranta da abin da ke mata dadi a rai yanzu za ku gane yadda mutane suka kashi kashi kaga wani mutum kawai shi dan son zuciya ne kawai duk abin da ya saba ra'ayinsa komai can wannan abin wallahi ba zai karba ba yanzu wannan wake bauta ban ji ba zuciyarsa ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila Allah ya ce manzon Allah ara'aita ka bani labari man ittakhadha ilahahu hawahu yanzu wanda ya dauki zuciyarsa ransa a matsayin abin bautansa afa anta takunu alaihi wakila yanzu kai zaka iya zama dogari akan sa ka zo ka dogari akan ka ce kai sai ka bari dole ba za ka iya ba ka gashi ana bautawa zuciya Allah ka tsare mu shi yasa duk mai bin son zuciya jama'a zaka ga al'amuransa a tabarbare yake shi yasa ma Allah ya hana manzon Allah bin masu son zuciya masu bid'a ma ƴan son zuciya ne ana cewa ashabul bid'i wal ahwa me Allah ya ce manzon Allah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a kada kai biyayya ga wanda wani muka gafarar da zuciyar shi gabarin ambatanmu mu wattaba hawahu kuma ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furda al'amarin zai zama a tabarbare a yankwane a lalace a ruguje Allah ka tsare mu akwai aiki ko malin ya shiga da cewa walau kana fiha sakhdu rabbih wa ghadabuhu koda a wannan abin da yake aikatawa akwai sakhatu rabbihi akwai fushin ubangijinsa an gane wannan wa ghadabihi kuma akwai fushin sa koda a wannan abin akwai fushin Allah koda wannan abin zai fusata Allah ba ruwan shi da wannan abin zai yi me yasa wannan abin yayi daidai da abin da zuciyarsa ke so fa huwa muta'abbidun li ghairillah kaga irin wannan zuciyar an riga an bautar da ita da wani Allah bautar shi kenan hubban wajen soyayya za ga abin da yake so ba Allah bane wani za ka ga yana rimin aka ambaci wani malamin sa ne shehin sa ne ko tarihi ake na manzo za ka ji kus amma an zo ana tarihin malamin sa ko shehin sa ana kabarbari ya Allah shehu Eh, ana ihu ana harjaji haka ne to kaga wannan zuciyar an riga an bautar da ita da wani Allah hubban wajen soyayya domin jama'a soyayya ita ce dan gishikin bauta saboda son da kake wa Allah ne kake bauta masa saboda son da kake wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kake masa ne biyayya dan da zaka cika duniyan nan da da'awar cewa ina son Allah amma duk abin da Allah ya ce kai ba ka yi duk abin da Allah ya ce yana so kai ba ka so anya wannan soyayya ce ai ko ma kuka ce ba zai yarda wannan ba ko kuwa to zuciyar ta cika hubban wajen tsoro ai wajen soyayya ta cika da son wani Allah wa khawfan wajen wajen firgici da tsoro tana nema ne tana tsoron wani Allah fiye da Allah jama'a akwai ko babu an waye gari yau mutane ba sa tsoron Allah irin yadda suke tsoron mutane uwansu wallahi malam wannan raunin imanin yasa mafi yawan mu ba ma iya yin nasara a rayuwa da kaiwa matuƙa wajen yin wasu abubuwa saboda jin tsoron mutane jin tsoron halittu fiye da tsoron Allah wani wanda yadda yake jin tsoron gwamnansa bai jin tsoron Allah haka wani yadda yake jin tsoron ciyaman ɗin local government bai jin tsoron Allah haka wani yadda yake jin tsoron malaminsa ko shehinsa bai jin tsoron Allah haka ko ta kowane ɓangare jama'a a ɓangaren sunan suna nan a ɓangaren ainihin wato sufaye suna nan a ɓangaren kowane ɓangare na rayuwa akwai su ko ba mu kowa a gidan sunna akwai masu wannan za a zo a ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ai malam wani ya ce to ka halaka kwarai ka halaka daga faɗin wannan maganar ka halaka Imam Ahmad ibn Hanbal haka ya faɗa yace man istabana lahu sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda sunan manzo Allah ta bayyana gare shi sannan sai yake ganin zancen wani yafi dacewa fa huwa ala shafa halaka to wannan mutumin yana kan gaba halaka kuma zai auka cikin fitintinu iri daban-daban Allah ka tsare mu wa raja'an hakanan wajen yin fata jama'a kullum fatansa za ga yana sabawa abin da Allah ta'ala yake so zai yi fatan samun wani abu a wurin wanda ba Allah ba wa ridan haka na neman yarda ma a wajen wanda ba Allah ba wa sukhdan haka nan fushi ma yana fushi ba don Allah ba wa ta'ziman yana girmamawa ba don Allah ba ba Allah ke girmamawa ba wa dhullan sannan yana yin wannan abin wajen kaskantar da kansa baya kaskantar da kai ga Allah sai ga wani Allah in abghada abghada li hawa in kaga yana kiyayya to yana kiyayya ne saboda son zuciyarsa mun gane wannan wa in ahabba ahabba li hawa in yana soyayya yana soyayya ne saboda abin da zuciyarsa ke so ne wa in a'da a'da li hawa in kaga ya bayar ya bayar ne saboda ya dace da abin da zuciyarsa ke so wa in mana'a mana'a li hawa in ya hana ya hana ne saboda son zuciyarsa fal hawa imamahu ita son zuciyar ita ce nan jagoransa imamuhu jama'a fal hawa imamuhu kun ga wannan son zuciya ita ce wace jagoransa to fa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقالت هذا Allah fa amma man baga kaga wanda ya wuce iyaka duk abin da muka faɗa din jama'a bin san zuciya menene wuce iyaka ne fa amma man baga kaga duk wanda ya shige ya wuce iyaka wa athara alhayat ad-dunya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa wata jahima ce ba kuma sa mazaunin sa a lahira Allah ya tsare mu amma Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa a ranar alkiyama wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da take so ba ce zuciyarsa ba ransa fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makomarsa ashe sadakin kin bin san zuciya shine me aljanna ko kwa horon bin san zuciya kuma shine me wuta latsari mu malin ya ci gaba da cewa washahawatu qa'iduhu ita sha'awa ita ce komandarsa kun gane komanda ita ce jagoransa wal jahlu sa'iquhu jahilci shine direbansa jahilci ne direbansa da ke jan shi zuwa ina zuwa ko ina na rayuwa wal ghaflatu markabahu gafala da rafkana ita ce abin hawansa ita ce dokinsa ita ce motarsa ita ce kafarsa da yake hawa yake mururi yake zuwa ko ina da ina da inda zashi na'udhu billahi min hadha alqalbi malai ce muna neman tsarin Allah daga irin wannan zuciya Allahu akbar shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake cewa mene اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا الله مججي زكاتا ثبت قلبي على دينك tabbatar da zuciyata kan addininka a wani a wata riwayar ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik ya Allah kai ne mai sarrafa zuciya da kai komanta da abin da zai shiga ya fita Allah ka sarrafa zuciyata akan biyayyanka zuciya kari ko kuwa sannan manzo Allah ya kan yi addu'a ce mene Allahumma inni as'aluka mhm ila inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha kaji da zuciyar da ba ta biyayya ga Allah ba ta kaskantar da kai ga Allah ina fata mun gane wannan min qalbin la yakhsha manzo Allah ya neman tsarin Allah daga wannan zuciya ashe tun da haka ne jama'a in Allah ya so ya tsayar da zuciyar in Allah ya so ya yi mene ya kakatar da ita kamar yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito cewa babu zuciya daga cikin zukatan yan adam face wannan zuciyar tana tsakankanin yan yatsun Allah in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da wannan zuciyar in Allah ya ga dama sai ya karkatar da ita gaba da bin hanyar gaskiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku dinga roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarku akan addininsa shi kansa manzo Allah ke cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da ka muna addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن عن ديننا jama'a kun ji wannan zuciyar zuciya ta nawa kenan ta biyu thalithan sai na uku alqalbul maridu zuciya mara lafiya ai kai da an ce rashin lafiya ai ka sani ko kuwa to za mu zo mu classification bayan mun gama wannan mu classification shine za mu zo mu rarraba kowace zuciya musanya ta wai alƙalbu salim ɗin ita ce zuciyarwa mumini a a musulmi a a munafiki a a kafiri wannan zuciyar matacciya tawaye munafiki kafiri a a musulmi sabo alƙalbin marim na wane ne ji za mu zo mu ci huwa qalbun lahu haya ita ce zuciyar da bata mutu ba bata mutu murus irin waccan ba amma dai ta kama hanyar mutuwa lahu hayatun tana da rayuwa a tare da ita wa bihi illatun amma fa akwai matsala akwai mene matsala a zuciyar akwai illa falahu maddatan tumidduhu tana da tawada iri biyu wanda ke kai komo a cikin ta aka ce madda ana nufin sinadari na ce tawada wani ba zai gane ba sinadarin da ke gudana a cikin zuciyarta tsakanin imani da munafurci to yana kai komo ne a cikin zuciyar wani lokaci ya ja zan mumini tsantsa wani lokaci ya zan munafiki tsantsa kwarai kwarai akwai irin wannan ai ko kawai lokaci ka dan hau wancan gadan ta sabo ka sauka ka hau kuma gadan mene gadan da ga Allah mm to me zai faru تمد فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى تنادى سنادري guda biyu ke yawa a cikin zuciyar wani lokaci tahawwancan wani lokaci tahawwancan wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma to wannan zuciyar jama'a duk abin da ya rinjaye tsakanin abubuwan da ke kai kuma a zuciyar tsakanin imani da kafirci tsakanin munafirci da imani to kowanne wanda ya yi rinjaye a kai sai ya mallake zuciya ya zama na wannan mutumin kawai fafihi min mahabbatillahi ta'ala a cikin irin wannan zuciyar akwai wani abu na ƙaunan Allah madaukakin sarki a cikin ta wal imani bih da imani da shi wal ikhlas lah da tsarkake addini gare shi wat tawakkul alaihi da kuma dogaro gare shi ma huwa maddatu hayatihi wanda waɗannan ababen da lissafa jama'a su ne sinadaran rayuwar wannan zuciyar wa fihi min mahabbati shahawat har ila yau a cikin wannan zuciyar akwai wani abu na san mene sha'awa son sabawa Allah wal hirsi ala tahsiliha da kuma kwadayi da kwadayi wajen me wajen samun ta samun mene biyan bukatar sha'awar wannan hirs ana maganin yunkuri da kokari mutum ne zai kashe kuɗinsa ya biya wa karuwansa kuɗi ta hawo jirgi daga gari kaza ta zo wuri kaza don ya yi mai zina da ita wannan kuɗin inda ya ɗauka ya je rawa talakawan unguwarsu yaya da Allah in ga dama sai ce daga yana baka gidan aljanna amma yana da hirs kwaɗayi wajen samun biyan buƙatar abin da ransa ke so wani ce kai ni ba ko nawa zan kashe akan yarinyar nan dai in same ta wallahi sai kashe ana samu ana samu ana samu akwai kuma wanda zai ce wallahi ko nawa zan kashe akan wannan abin akan wannan gidan ko wannan filin a wajen shari'a dan in mallake shi wallahi sai na mallake shi kuma ya san ba na shi ba ana samu duk iri ɗaya ne walhasadi a wannan zuciya akwai cutar hasada wai hasada manya walkibiri akwai girman kai kai kun ga waɗannan cututtukan guda biyu billahi alladhi la ilaha illa huwa idan suka kama mutum sai sun kashe lahira sai sun kashe shi murus sai an waye gari baya motsi ko ku tambaya ta ina ba ko kun gani wani ka gane karatun? wani ba mu bayani a'a ba haka ba mun ce ciwukan nan guda biyu sai sun kai mutum sun baro shi har wutan jahannama za su kai shi billahi da hasada da girman kai na'am a daidai wannan gaba akwai abin da yake kashe mun jiki sosai da sosai musamman maganin girman kai domin haka wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am duk wanda ya mutu yana da kwatankwacin kwayan zarra na girman kai a cikin zuciyarsa mm ba zai kai ga aljanna ba masha Allah wannan abin yana kashe mun jiki fiye da yadda ake tsammani to kaji fa daya kaji wannan fa muna maganar girman kai kuma duk wani tsayyara da ka sani fir'auna girman kai ne wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu lamin al musrifin wa ataw utuwan kabira ay istakbaru istikbaran kabira wa ataw utuwan kabira ina fata an gane qadal ladina istakbaru lil ladina istud'ifu ka gani girman kai bala'i mm girman kai bahaushe yake wai rawanin tsiya kai ai ku gaskiya ne hasara ita kuma abin da za ta yi maka shine za ka je gaban Allah a ranar alkiyama ba ka da ladan aiki ko na ƙwayan zarra to kai da ka je gaban Allah ba maganin kyakkyawan aiki ana maganin sai mai kenan kuma Allah ya riga alƙawarin zai azabtar da wanda suka ne suka saba wa Allah gashi nan manzo Allah ta iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba kashidinku da yin hasada domin hasada tana cinye kyawawan ayyuka irin yadda wuta ke cin kirare ka taba ganin wutan da aka sa kirare zallan ciyawa kawai kuma ta bar wani abu ai ba ta barin komai sai toka me kuma amfanin toka kai aka baka toka kace ka ci kaga wata gona ga ta nan kyakkyawa a tara ta a sa mata wuta ta cinye a ce da Allah ɗebi tokan nan ka je ka dafa a ci lafiya zai ciwu bai ciwuwa Allah ka tsare mu wal ujubi da kuma jiji da kai takama ni ne wani kaman ni wa hubbul uluwi da kuma san kataita eh haka Allah ta'ala ya faɗa hadisi al-qudsi al-azamatu izari kaga kasaita da girma wannan mayafin Allah ne na fata an gani wal kibriya'u rida'i shi kuma jiji da kai da takama shi kuma mayafi na ne kasa akwai gyauta akwai mayafi akwai abin da ake yafawa a sama shine mene shine mene arrida mayafi kenan shi kuma wannan shine arrida ina fatan gai na kasan shine mene jautu Allah yake jautu na ne man naza'an duk wanda yayi tarayya da ni a ciki ya nemi ya ara ya yafa qasamtu zan karya gadan bayansa ba karyawan ba kawai annabi Allah ai karya a karya da sauki a hannu zai dauru in zai rukurkusa gadan bayanka ne aka rukurkusa ka shikenan an gama shi yasa daga cikin wasaya guda goma sha biyar da Allah ta'ala ya bayar a cikin Qur'ani akwai mene wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai takama da jiji da kai ko me Allah ya baka mulki ne wadatan kuɗi ne ko me domin aljanna ba mai shigar da sai kaskantacce mai kaskantar da kansa ga Allah tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin magana ta kai in dai kana son tagawa da girman kai aljanna ba taka bace alaji wuta ce makomarka wajen sikar amana can wa inni fir'auna la'alim fil ard wa innahu lamin al-musrifin aka Allah ya fada inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a a wurare daban-daban Allah ka tsare mu to jama'a kun ji wa hubbul ulum da san mene takama kai hatta tufafin ka nan in yana jin kasa yana wuce idan sawu manzo Allah ya ce yana sauran na wuta daga cikin mutanen da Allah zai musu azaba a ranar alkiyama Allah ba zai kalle su ba zai musu azaba mai radadi akwai almusbil izarahu duk wanda tufafinsa ke wuce idan sawu wallahi kana ji da girman kai sai Allah ya babbaka ka auta jahannama ranar alkiyama ana hisabi ana kula mutane kai ba Allah ba zai ma kalle ka ba ba zai tsarkake ka ba ga azaba mai raɗe in ji annabi Muhammad daga shi yace almusbil izarahu mai saukar da wannan sai wuce idan sawu jama'a al'amarin ba mai sauki bane ba kana gani kaman ka mutum a dinga kallon shi wanda yake wando ba komai eh in ka shiga wutan sai a ce ba wani ya hakuri ya hakuri ya hakuri daure daure daure ko kuwa ko ana ne za a kunna maka laita a kafa ka ko canja aka daure maka a jikin kafan wannan naka kana tafiya kindir ina dan gasa ka ana kana wayo Allah da daure daure Allah ya hakuri ai ba wannan kawai ba suke wanda suke wanda ma suke wanda an amince suke wanda dala tafiya za ta yi wannan fa muna magana wutar duniya ce ba jahannam ba kai Allah ka tsare mu wal fasadi fil ard bir riyasa da kuma yin barna a bayan ƙasa ta hanyar shugabanci wan nifaqi da munafirci da mene munafirci wa ma adraka ma munafirci ai munafirci shine mafi sharrin aqida da ka sani dan adam ya kuce a ransa shi yasa masu kafirai ma suna samun su ne a wuta su suna kasan kafirai ne su saboda abin da suka yi na munin aiki innal munafiqina fi darki asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira suna can kasan kasan wutan jahannama can qari jahannam suke can kasa kasan wutan jahannama duk wannan jambo da ruwan diwa da dan wuta in an musu azaba jikin ya zagwanye fatar ta ta rugurguje ta dagargaje ga wani ruwan jabban yana ɗiga yana tahowa haka za su dinga haɗiya in sun nemi a ba su ruwan sha sai a ɗebo wa in yi saghisu yughafu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh ruwan yan wuta kenan ruwan ɗiwa za a ɗiba a ba su in aka ɗebo ruwan saboda tsamin bala'in zafi in mutum ya kai haka tirrin kawai sai ya sa fuskan ta narke ta kwalɓaro ita ma ta faɗa a cikin ruwa zai babbaka fuskan haka zai sha Allah ya tajarra'uhu yana kwankwadarsa wala ya kali yusihu ba zai iya kuma hadewa ba ta dadi wa ya'tihi al-maut min kulli makan shan da yayin kuma duk wani sababin da zai mutu ya tabbata in ya sha wannan abu wa ma huwa bimayit amma ba zai mutum ba sai masifan bala'in azaba Allah ya ce wa min wara'ihi kai a gaba da wannan azabin kuma azabin ghalib akwai ta azaba mai kauri ba azaba mai sirri ba jama'a mai kauri ai da dan adam yana jin fasaran alqur'ani yana jin abinda Allah ya tattala na musiba da bala'i ga 'yan wuta kai dan adam da ya dinga shafa kansa ruwa Allah ka gafarta mana Allah ka shigar da mu aljanna ka tsare mu daga azabar wuta mm wariya sannan gariya munafurci mun sani shine mutum ya bayyana musulunci a fili rigar musuluncin ya sa amma kuma ba ne kafiri ne bai imani da Allah ba da manzon Allah ya kafirce musu duk abin da zai zama musulunci ya ci gaba kokarin sa ya zai kawo matsala saboda kada addini ya ci gaba kuma yana cikin musulmi da yana ciki kai ba za ka iya gane shi ba amma akwai alawoyi da manzon Allah ya faɗa idza hadatha wa idza wa'ada أخلف وإذا أتمن خان وإذا خاصم فجرى الله كذلك ما لن يشي والرياء دوكما رياء نوننا إياه nuna kai abin ai ba maka wani malam wani ai ba da akwai ilimi ka in yazo ina karanta hadisi malam kaza kaza kaza ai duk garin nan ba malami kaman ka yadda kake kokari wajen kaza duk wanda wai yake malamin sa irin wannan yabo yana sai ga malamin sa haraka daga jama'a mu dai ba ma san yabo kudina in zaka yaban ka je can ta matsayi maka wajen ku yaban ku a cikin gefe amma ka zo wajen malamin kana yaban shi kana tila maka sa wannan abin kana kana kana kashe shi za ka shi ne ka baro shi wanda kai masa addu'a ka yabe shi a gaban wasu mutane ka ka yabe shi a gaban shi ba dan komai ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa iyyakum wal madh ka shaidin ku da yabo fa innal madha dhabhu domin yabo yanka ne wani mutum ya zo gaban manzon Allah yana ta kurruta dan uwan shi yana ta yaba dan uwansa manzon Allah ya ce kash kash kash ya yanka shi ya yanka shi ya kashe shi inji manzon Allah sallallahu alaihi ya kashe shi ya kashe shi wallahi malam Allah ka tsare mu akwai aiki ko la samu dace washuhi da bakar ruwa matsolanci kenan shi ma laifi ne ko ko kuwa ga abin da ya kamata ka bada ka taimaki talakawa ne ka taimaki iyayenka ne ka taimaki kanninka ne ka taimaki addininka ne ka kiya kuma kana da hali wal bukhli da kuma ruwa ma huwa maddatu halakihi wa aqabihi wanda wannan abin shine nan sinadarin halakarsa da kuma aukawansa cikin ainihin wato bala'i da kuma musiba na'udhu billahi min hadha alqalbi malace muna neman tsarin Allah daga wannan zuciya wa ilaj alqalbi min jami'i amradihi qad tadammanahu alquran alkarim maganin ciwon da ke cikin zukata kuwa gaba daya abin da zai warkar da cutar da ke cikin zuciya gaba daya alqur'ani mai girma ya kunshi wannan قال الله تعالى ألا مدوكيتي يا أيها الناس يا كومتاني قد جاءتكم موعظة من ربكم حقيقة وأذيازمك دقورم أميجنكو وشفاء لما في الصدور دكما وركا قدكنا أبن قسكين كرازا زكاتا وهدى دشريا ورحمة دجنكي للمؤمنين دوميني كغاشي شفاء لما في الصدور أبن قسكين زوجيا ƙur'ani na warkar da shi kun ji warka ta farko wannan aya ta 57 a sautu yunus wa qala azza wa jalla Allah madaukaki kuma yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin muna saukarwa cikin alqur'ani abinda yake waraka ne da jin kai ga mu'minai wala yazidu adh-dhalimin illa khasara amma ba zai ƙara wa azzalimai komai ba sai hasara Allah ka tsare mu nan za mu dakata in Allah ya kai mu gobe izinin Allah sai mu zo mu yi khitamuhu misk khitamuhu misk insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare mana zukatanmu ya haskaka mana su ya tsarkake mana su daga dukkanin abin da zai lalata mana zuciya Allah muke roƙo ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙwarai dukkanin buƙatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana ya Allah muna roƙonka dukkanin abin da zai zamo matsala ga rayuwarmu wanda zai kai mu zuwa ga halaka Allah ta'ala ka magance mana shi Allah kai mana maganin sa ya Allah muna roƙonka dukkanin bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana mamatan mu Allah ka gafarta musu waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba marasa lafiyar mu waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba Allah ta'ala ka ba su lafiya Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اكتب لهذا الدين عزا ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلا ومهانا اللهم عليك بالكفار والمنافقين وعليك بالمعتدين المختطفين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والفوز بالجنة والنجاة من النار واحفظنا من مصيبة في كل يوم وليلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته